الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo amma mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 24 ga watan shawwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace ma hudu ga watan shida shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammadu bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
kafin ya karasa ko shi ma kashe wannan wai misali mutum ya zo masallaci limami yana cikin ruku lokacin da ya yi takabiratul ihram shi yana sunkuyawa limami yana dagowa shin zai kilga da wannan raka'a ba zai kilga da ita ba raka'ar da ake kilgawa da ita sai wadda ka samu limami yana tabbace yana cikin ruku amma in kuka yi ban hannu da shi shi yana dagowa kai kana zuwa to wani raka'a ba za ka lissafa ba da ita na'am
ya tsaro liman da cikin ruku sai ya kafara harama sannan zai sake kafara cikin ruku
idan ka tarro limami a cikin ruku ta kabiratul ihram za ka yi sannan kuma ka yi kabbara ta zuwa ruku farai na'am suka yi mi da ya dago da barku na ruku'u bi ya musu
idan ya dago ne wasu suka zo halin kuma ne kuma ta ce
wai ruku'u bi a cikin sallah to wannan ruku'u bi da mutum yayi ƙari ne inda gangan mutum yayi kwata-kwata sallah ta baci in akan kuskure ne to wannan kuma sujada za a yi sujada ba a ji domin ƙari ne a a su wadda suka zo na biyu tun da su iya tana iya yiwa iya tunanin su ruku'u ne na farko na'am to lalle daga cikin magabata musamman irin su al'imamu malik allah ya ji kansa sun tsawatar game da neman karatu a gun ɗan bidiya saboda kasancewar kakan tasirantu da shi kuma yakan iya jefa maka shubhar da baka iya warware ta ko kuma in an warware ta ma sai an sha wahala don haka in so samu ne duk wanda za ka ɗau karatu abun sai ya zamanto sunni ne ma'ana mai tacacciyar aƙida wanda yake mai kwatanta koyi da maza Allah sallallahu alaihi wasallam don shi ba ilimin kaɗai ba ake koyo sai an koyi da dubba shine kaladautu da ɗabi'u da halaye nashi shi malami don haka dai da yawa daga cikin magabata sun tsawatar akan haka saboda ba kowa ba ne ba a matsayin shi na ɗalibi zai iya bambanta abin da yake daidai da wanda yake ba daidai ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin littafin da ke bayani game da wato shine farlancin kumsi wanda bayani ya gabata idan aka ce humus shine daya a bisa biyar kamar yadda ubangiji ta'ala ya shar'anta duk abin da aka samu na ganimar yaki kafin a raba farko sai an kasa kashi biyar a wari kashi daya wanda wannan kashi daya wato na Allah ne da manzansa da sauran wanda Allah ya ambata a cikin fadarsa da ke cikin suratul tauba wa alamu anna ma ganimtu min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli al-aya don haka in aka samu ganimar yaƙi a cikin wannan kumusikin maza Allah sallallahu Alaihi wasallama idan ya kasa ya ɗaura bansa to kowace mata daga cikin matansa maza Allah ya kan ware mata abincin shekara sauran kuma maza Allah ya kan sarrafa shi inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata kamar yadda dai bayani ya gabata darasi na yau za mu tashi babi na biyar a cikin wannan littafi قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب ما ذكر من درء النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقلهه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة قال حدثنا أنس وابن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد محمد صدر ورسول صدر والله صدر قال حدثنا عبد الله بن محمد هو الدراوردي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا عيسى بن قهمان أنه قال أخرج إلينا أنس رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما كبالان فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس رضي الله عنه أنهما نعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا عبد الوهاب هو الثقفي قال حدثنا أيوب وابن أبي تميمة السختياني قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة وابن أبي موسى الأشعري أنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وقالت رضي الله عنها في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم وزاد سليمان عن حميد عن أبي بردة أنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي تدقونها الملبدة قال حدثنا عبدان هو ابن سليمان عن أبي حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أن الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي أنه حدثه أن ابن شهاب حدثه أن علي بن حسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رحمة الله عليه لقيه المسور بن مكرمة رضي الله عنه فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها فقل فقلت له لا فقال فهل أنت مغطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يغلبك أن يغلبك القوم عليه ويم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب ابن خطب ابنة أبي جهل خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ المهتلم فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها ثم ذكر سهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه قال حدثني فصدقني ووعدني فوفالي وإني لست أحرم حلالا ولا أهل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا سفيان وابن عيينة الهلالي المكي عن محمد بن سوقة عن منذر عن ابن الحنفية أنه قال لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان فقال لي علي رضي الله عنه اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر سعاتك يعمل بها فأتيته بها فقال أغنها عنا فأتيت بها علي رضي الله عنه فأخبرته فقال ضعها حيث أخذتها وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن سوقا قال سمعت منذرا الثوري عن ابن الحنفية عن ابن الحنفية قال أرسلني أبي خذ هذا الكتاب فذهب به إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da aka ambata na sulken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin dir lafazi ne mufrad jam'unsa shine ka ce duro ko ka ce aduro idan aka ce silke wato wata riga ce ta musamman rigar yaki wadda kuma akan saƙa ta ne da zobe na bakin ƙarfi shi zoben ba a yin shi mai faɗi yadda makami zai iya ratsawa ya wuce ya taba gangan jikin mayaki kuma ba a yin shi kuntatacce wanda zai takura shi ya ringa wahaltar da shi kamar yadda wato wata baiwa ce ta musamman wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kyautarta ga annabi dawud alaihi salam shine Allah ya fahimtar da shi yadda ake kera sulke na yaki kamar yadda can cikin suratul anbiya ubangiji ta'ala na faɗa wa allamna sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun a cikin suratu saba ani imal sabiqatin wa ani imal sabiqatin wa qaddir fis to shi ne ake kira kenan sulki na yaki wanda wannan yana nuna mana al'aqsu bil asbab riko da sababi ga dai shugaban masu tawakkali zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sulki nashi na yaki wanda in zai fita fagen daga manzon Allah yakan saka a jikinsa domin neman kariya da izinin Allah game da makamin abokin gaba wanda wannan yana ƙara tabbatar mana a shar'ance ba maganin ƙarfi in har akwai maganin ƙarfi a shar'ance to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fi cancanta game da shi an gane ko sai dai wata hanya ta kulumboto da sihiri ake samun shi amma a shar'ance ba maganin maganin ƙarfi shi ne a nan malam ya yi babi wato game da abin da aka ambata na sulkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa asahu wato da kwagirinsa ma'ana sandar shi wadda yake dogarawa wa saifihi wato da takobinsa wa kadahihi da akushinsa na cin abinci wa khatamihi wato da zobansa wa masta amalar khulafa'u ba'adahu min zali wato da yadda khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayansa suka yi amfani da waɗannan abubuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yaya suka yi da su an ci gaba da aiki da su ko ba ci gaba da aiki da su min malam yuzkar ismatuhu abinda ba a ambata cewa an raba shi a gane ko abinda ba a raba ba kenan daman duk abin da ya bari kar mu manta da sai sun gabata manzon Allah ya faɗa kafin Allah ya karɓi rayuwarsa yake faɗa yake cewa mu jama'ar annabawa ba a gada mu duk abin da muka bari sadaka ne ga al'umma to abin da zai rabu ga jama'a a raba abin da ba zai iya rabuwa ba kuma a wannan shine yace mimma lam yuzkar kismatuhu abinda ba a ambata raba shi cewa an raba shi shine a nan kenan za mu gani a ƙarƙashin baba sai ya ce wa min sha'arihi da abin da aka ambata na gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa na'alihi da takalmansa wa aniyatihi da gidauniyarsa mimma tabarraka ashabuhu wa ghayruhum ba'da wafatihi game da abin da sahabbansa da wasunsu suka nemi albarka da shi bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka a takaice dai baban ya kunshi abubuwa da dama shi ne farko malam sai ya zo mana da hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yadda yake faɗa ya ce anna ababakar radiyallahu anhu lalle abubakar Allah ya kara masa yadda lammas tukulifa lokacin da aka maida shi matsayin khalifa na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yanar lokacin da aka yi masa mubaya'a aka tabbatar da cewa shi ne mamayin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama game da zartar da dokar Allah subhanahu wa ta'ala kenan ya zamanto khalifa shi ne ya ce lammastu khalifa lokacin da aka nada shi a matsayin khalifar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba asahu ilal bahrai sai ya aika anas dan malik zuwa kasar bahrai bahrai haka sunan kasar yake tun a wancan lokaci kuma har yau bai canza ba to lokacin da shi abubakar allah ya kara masa yadda da ya zamanto khalifa sai ya zaɓi anas dan malik allah ya kara masa yadda a matsayin jakadansa ne ya aika shi zuwa baharai wa kataba lahu hadhal kitaba ya rubuta masa wato wannan takarda ma'ana wata takarda ce ta musamman abubakar ya rubuta ya ba anas dan malik da sunan cewa ya kai musu وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم wannan takarda da abubakar ya rubuta wato sai ya mata tambari da zoben manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya ce wa kana naqshul khatam wato zanen tambarin ma'ana zoben na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance salasata asfur wato sutura uku ne muhammadun sadr sutura ta farko kenan lin na farko shine muhammad wa rasulu sadr sutura ta biyu shine rasul wallahu sadr lafzul jalala shine kuma sutura ta uku kenan iya abinda zanen zoben shine muhammadun rasulullah to bayan da za a yi a sutura daya gaba ɗaya wannan ya tafi kenan siddira ta farko sai aka sanya kalima ta farko Muhammad siddira ta biyu sai aka sa Rasul siddira ta uku sai aka sa Allah kenan Muhammadun Rasulullah aka zanen zobe yake to wanda daman sababin rikar wannan zobe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi kamar yadda bayani ya gabata lokacin da yake rubuta takarda yakan aika ma sarakuna da nihin kiransu zuwa musulunci sai aka ba shi labarin cewa ai su mutanen rum da irin mutanen farisa da sauransu waɗannan sarakuna duk takardar da za a kai musu ba sa karanta ta sai in tana da tambari tana da kashe kenan a san wani ne ya aiko takardar ga tambarin shi to a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sanya aka kira masa zobe zanen tambarin zoben shine Muhammadu Rasulullah wanda in ya rubuta takarda sai ya hudda wannan zobe a dangwala a cikin taddawa sai a dangwala a cikin takardar shine makasudin zoben ba wani ado bane ba da wani wani an gane ko? kuma ba kamar yadda 'yan tsubu suke rikar wani zobe na musamman a zo a yi masa wani hatimi wai sai a nemi menene sunanka wai da sunan ko mahaifiyarka ko mahaifinka a buga a shafe a hudda wasu wani taurarinka da wasu menene wai sai a narka wai a zuba wani hatimi wai a yi maka zobe ka kai ma makiri wai ya kera maka ka ringa yawan nan zobe ka ringa yawo da shi wayan kana tare da shi babu wani abu da zai same ka waliyazu billah to makasudin zoben da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya rika ya rike shi ne a matsayin kashi tambari duk inda yake yana tare da shi in ya rubuta takarda kawai zoben za a zare a dangwala a cikin hankali sannan a dangwala a cikin takarda shine makasudin wanda wannan yana nuna mana muhimmancin wato kashe abu ne wanda yake yana da asali a addini wanda dai duk abin da za a yi gashi dai wannan tambari ne naka ne kuma wannan an furwan takarda da mahimmanci takardar da take da tambari kuma wannan takarda daga an ganta an amince an tabbatar da cewa daga gunka take sai dai in satar tambarin aka yi to shine ma aka ƙara samun ci gaba bayan wannan tambari to kuma mutum sai ya yi sinye wanda kwaikwayar sinye akwai wahala inda ya kwaikwayo ne aka yi tuddi yadda za a yi sai an samu kuskure da ainihin shi mai sinye kina wannan kaman ƙara amincewa ne to wannan zobe na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da abubakar Allah ya kara masa yadda ya zama khalifa na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan zobe a hannun shi yake duk takaddar da abubakar ya rubuta zai aika wannan zobe na manzan Allah ya shi ne matsayin tambarin shi sai ya dangwala sai ya sa kamar yadda yau galibi ma'aikata tana da zo mai wannan tambari naka na musamman duk wanda aka kawo aka nada ba na shi bane wa na musamman daman na ma'aikatar ne zaka dangwala hallo in ka bar wurin wanda ya biyo baya hallo shi ma da wannan kashekin zai yi aiki an gane ko sai dai sun yi naka dai gashi daban da sunanka kai wanda kake a wannan lokacin amma shi tambarin na ma'aikatar ne ba naka bane ba sunanka bane ba to haka abubakar allah ya kara masa yadda bayan ya koma zuwa ga ubangijinsa umar ya zamanto khalifa shi ma umar sai ya ci gaba da sanya wannan zobe a hannun shi in ya rubuta takarda shi ma yakan dangwala ya yi kashi haka aka zo lokacin usman allah ya kara masa yadda shi ma ya ci gaba da amfani da wannan zobe a hannun usman ne wannan zobe ya bace daga hannun usman allah ya kara masa yadda shine a nan kaga munasabar wannan hadisi da baban a bayyana take wannan zobe na mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ba gadar shi ba aka yi kalifofinsa sun ci gaba da aiki da shi bayan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan malam ya zo da hadisi na biyu a baba kenan kaga shine kawai iya zanen muhammad rasul Allah wato shine kenan zanen iya abin da yake tambarin sannan hadisi na biyu a baban hadisin isa bin tahaman Allah ya ji kansa yake cewa akhraja ilaina anasun na alaini jardawai ya ce wani lokaci malaminmu anas dan malik Allah ya kara masa yadda ya fito mana da wasu takalma biyu waɗanda suke na balka an gane ko jardawai waɗanda suke kenan tsiraitattu wanda babu gashi a jikinsu takalmin fata jemammiya wadda ba gashi a jikinta shine ake kira balka shine ya ce akhraja ilaina anasun radiyallahu anhu na alaini jardawai ne a takaice kenan ka ce balka takalma biyu na maza Allah sallallahu alaihi wasallam lahuma kibalan wato suna da katana suna da katana in aka ce kibal shine wato kibala wato shine wannan katana ta takalmi dan madauki da ake na sama shine yace lahuma kibalan wato suna da katana fa haddathani sabitun al-bunani ba'du an an anas radiyallahu anhu yace bayan wani lokaci Sabit ibn Aslam al-Bunani wato sai yake ba mu yake bani labarin cewa ai waɗannan takalma da Anas ya nuna muku annahuma na alan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam takalma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne shine takalmin da ake kiran shi sirkiya an gane ko sirkiya in aka ce sirkiya takalmi na jemammiyar fata shine a hausa ake kira ake cewa balka kenan wanda abdullahi dan umar shine nau'in takalmansa shi kuma da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya cika sanya wannan takalmi na balka shi ma sai ya ci gaba da sashi to shine anan shi sabit ibn aslam al-gunani sai yake ba wato isa bin dahaman labarin ya ce masa ai waɗannan takalma da anas ya fito ya nuna muku takalman manzan allah sallallahu alaihi wasallama ne shi isa bin dahaman lokacin da anas ya nuna musu wannan takalma bai musu bayani ba to amma shi sabit ibn aslam al-gunani lokacin da anas ya nuna musu wannan takalma shi ko ya musu bayani ya tabbatar musu cewa takalman manzan allah sallallahu alaihi wasallama ne kaga a nan kenan takalmin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama gunwa ya kasance bayan mutuwar shi gun Anas dan Malik Anas dan Malik shi ya ci gaba da amfani da wannan takalmi sannan hadisi na uku a baban wato hadisin abu burda ibn abi musa al-ash'ari Allah ya ji kansa yake faɗa ya ce akhrajat ilaina aishatu radiyallahu anha kisa'an mulabbada ya ce aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ƙara mata yadda wani lokaci ta fito mana da wani mayafi wato mai kama da mashimfiɗi lafazin mulabbada ismul maf'ul ne ma'khuzun ne min al-libid idan aka ce al-libid shine shimfiɗa kenan irin kamar wadda ake shimfiɗawa a bayan dabba kafin a dora sirri ko kuma bayan an dora sirri wanda ai ɗinkawa ake a yi game ya zamanto yana da taushi kamar an dan cusa wani abu a ciki to haka ta fito musu da wani mayafi wanda yake mulabbada mai kama da wato mashin kuɗi ta fito ta nuna musu waƙalat sai take ba su labari ta ce fi haza a cikin wannan mayafi da kuke gani nuzi a ruhun nabi sallallahu alaihi wasallam aka zare ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga jikinsa ma'ana Allah ya karɓi rayuwarsa wannan mayafi yana yafa da shi waza da Sulaiman Sulaiman wato ya dada a riwayarsa daga Humaid ibn Hilal daga Abu Burda yake fada yake cewa akhrajat ilaina Aisha radiyallahu anha izaran galiza yace wani lokaci Aisha Allah ya kara mata yadda ta fito mana da wani gyabtu wanda yake kakkaura mimma yusna'u bil yaman irin wanda ake sakawa a birnin yaman izara shine gyabtu ko ka ce kwarjande kenan zanen da ake daurawa aisha Allah ya kara mata yadda ta fito musu da shi kuma irin wanda ake sakawa a birnin yaman wa kisa'an min hadhihi allati tad'una hal mulabbada wato da mayafi daga wanda kuke kiran shi kuke ambatan shi da cewa al-mulabbada kenan me kama da mashimfudi ta fito ta nuna mana sai take ce musu wannan mayafi da kuke gani a cikin shi wato aka zare ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi rayuwarsa wannan kaga yana nuna mana wato mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gyabtansa da mayafinsa kenan wannan ya kasance a gun aisha Allah ikara mata yadda bayan Allah ya karbi rayuwar manzansa gunta kenan wannan mayafi yawan sannan malam ya zo da hadisi na uku a baban hadisi na hudu a baban hadisin muhammad ibn sirin daga anas dan malik Allah ikara masa yadda yake faɗa yake cewa anna qadahan nabi sallallahu alaihi wasallam kasar yace lalle wato akushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsage in aka ce akushi shine dai ake kira bukuru duk da cewa bukuru ina ji barci ne shine kenan wanda shine matsayin kwano na cin abinci na mutanen da wanda icce ne ake sassakawa musamman iccen kirya a can lokaci da duka akwai shi amma yanzu in kana son ganin shi sai ka je mitse galibi babu shi to shine yace lalle wato akushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cin abinci in kasara wato ya tsage domin shi daman icce ne wani lokaci yau da gobe za ka ga ya tsage yadda ka san turmi yana tsagewa haka yake tsagewa wani lokaci kuma sababin tsagar shi ne faduwa fattakaza makana sha'abi silsilatan min fibba wato gun da ya tsagen manzon Allah sai ya kame shi da wato zobe wanda yake na azurfa zobe na azurfa yadda ka san ƙwarya in ta tsage yaya ake ɗimke ta laskare yakan sa wato wani ɓawa wanda yake mai kauri sai kaga ana ɗimke to ba ɗimkin ƙwarya ba ƙwaryar ma kanta a yanzu neman ta aiki sai dai in ka fita ƙauye amma cikin gari sai ka ɗarwaye unguwa da wuya za ka samu ƙwarya duk roba ta cinye matsayinta da sauran kwanuka da sauransu to haka yadda ake dinke kwarya shi ma aku shi haka ake dinke shi illa kasancewar shi dinkin da ake mishi sai dai a sanya wato azurfa ko a sanya wani karfi a kame wannan kin to da shi akushin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tsage manzan Allah sai ya sa aka kame gun aka dinke wato da zobe wanda yake na azurfa kenan aka kakkame aka dinke shi qala asim asim yake fada yake cewa ra'aitul qadaha yace wannan akushi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da idona ya ce na ga wannan akushi ya ce wa shirin tufihi ya ce kai na ma sha abin sha a cikin shi amma zuba abin sha na sha a cikin shi wanda hakan neman albarka ne da abin da ya shafi jikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ma'ana makayin da manzan Allah ya yi amfani da shi to shi ne ake neman albarka da shi wanda an shine anan malam yace yawa da yace wa min sha'rihi wa na'lihi wa aniyatihi mimma tabarraka ashabuhu wa ghayruhum ba'da wafati domin duk abin da ya shafi jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan an shar'anta mana neman albarka da shi tare da cewa mafi yawan hadisan da suka zo akan neman albarka da abin da ya shafi jikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam malam bai zo ba da su a ƙarƙashin wannan batu wanda kamar yadda ya ambata a nan cewa da gashinsa da takalmansa da makayinsa da sauransu tare da cewa takalmin bayani ya gabata kamar yadda takalmin yana gun anas dan malik Allah ya kara masa yadda shi yakan sanya wannan takalma domin neman albarka da abin da ya shafi jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin gaba ɗayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya kimsa albarka a cikin shi da duk abin da ya shafi jikinsa haka gashin kansa kamar yadda hadisi ne ingantacce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kirayi wanzaminsa domin ya aske masa kai da ya aske masa ɓangaren dama gaba ɗayan gashin da aka aske na ɓangaren dama maza Allah sai ya ba abu ɗalha ya ce naka ne aka aske masa ɓangaren guda maza Allah sai ya ba abu ɗalha sai ya ce a raba ma jama'a wani ya samu gashi biyu wani ya samu sama da haka wanda wannan gashi na kan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ummu salama Allah ya ƙara mata yadda ta yi katihun gashin kan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta ajiye shi a cikin wani koko wanda yake na azurfa idan aka kawo mutum ba shi da lafiya ummu salama Allah ya kara mata yadda takan zuba ruwa a cikin wannan koko wanda gashin manzan Allah yake ciki a walwala wannan gashi a tarari ruwan a ba marar lafiya da izinin Allah zai samu lafiya wannan sai dai musan da cewa ya keɓanta da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lamari ne wanda ya keɓanta da shi wanda kuma duk wanda ka zo ka kiyasta shi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a kan wannan matsala ta neman albarka da gashin wani ko abin da ya shafi jikin wani to wannan kiyasun nema alfarik domin kasancewar a nan wanda za ka zo ka kiyasta shi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa shi ma ana iya neman albarka da gashinsa ko takalminsa ko tufafinsa da abin da ya kama da haka ko majinarsa ko ruwan arwallarsa to a nan kiyasi nema alfari shi yanzu wannan da ka zo ka kiyasta shi ai ita salaha abu ce wadda take da alaka da zuciya sanin abin da yake zuciya wannan ya keɓanta ga Allah subhanahu wa ta'ala wane ne za ka zo ka kiyasta zuciyar shi da ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma kasancewar shi wannan da za ku zo ku nemi albarka da wani gashinsa ko majinarsa ko miyansa shin an san da abin da zai cika tana iya yiwuwa ya cika akan kafirci kaga laisa mahallan da tabarro kwata-kwata bai cancanta ba a nemi albarka da shi kuma tare da cewa ga yin neman albarka da wannan miyan shi ko majinar shi zai iya haifar masa da jiji da kai da girman kai ya ringa ganin cewa har ya kai wani matsayi ana neman albarka da wannan fiye kuma tare da cewa babban dalili wanda ke tabbatar da cewa lamari ne wanda yake banta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar Allah ya kara masa yadda ba a samu sahabbai suna neman albarka da miyansa ko ruwan arwallarsa ko gashinsa ko takalminsa ko tufafinsa ba a taɓa samun sahabbai suna neman albarka da abin da ya shafi jikin abubakar Allah ya kara masa yadda tare da cewa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya bai bar ba wani salihin bawa nagartacce fiyayye mai daraja sama da abubakar haka umar Allah ya kara masa yadda ba a nemi albarka da duk abin da ya shafi jikinsa haka shi ma usman haka shi ma aliyu Allah ya kara masa yadda me yasa domin sahabbai sun fahimci al'amari ne wanda yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka in yayi arwalla kamar yadda hadisi ya gabata sahabbai sai sun kusa su yaki junansu a wannan game da wato ruwan arwalla ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ta kokuri wanda ma bai samu ba sai ya gogi lemar a jikin dan uwan shi shi ma ya goga a jikin shi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kaki fama suke su tare kowa fama yake wannan kaki ya fada a jikin shi to dan haka kamar yadda Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa da irin su al-Imam an-Nawawi da sauran malamai sun tafi akan irin waɗannan dalilai suna nuna cewa athar waɗanda yake na salihan bayi akan iya neman albarka da shi illa kasancewar wannan wato ya saba ma iya abin da yake aƙidar ahlus sunna wal jama'a domin lamari ne wanda yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kiyasin da suka yi kiyasi ne ma alfari inda ana neman albarka da gurabun wani salihin ba wato da sahabbai bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun nemi albarka da duk abin da ya shafi jikin abubakar Allah ya kara masa yadda da haka wasu suke kiyasta wasu akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za ka ga wanda ake da awarwali taka in yi arwalla a yi ta kokowa ana wannan in majina ya kako sai ka gani suna kokowa akan wannan feshi ko wani abin da ya shafi jikin shi rigar shi ko takalmin shi ko wannan to wannan ya keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne kadai shine anan Asim yake faɗa yake cewa naga wannan akushi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma tabbas yace na sha abin sha a cikin shi sannan hadisi na biyar a baban wato hadisin ibn shihab az-zuhri yake faɗa lalle Ali ibn Husayn jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Husayn shine ake kira Zainul Abidin dan Husaini ne Husaini dan Ali dan Abu Talib shine yake bashi labarin cewa hina qadimul Madina lokacin da suka gabato birnin Madina daga gun Yazid ibn Muawiya bayan an kashe Hussein dan Ali Allah ya kara masa Allah ya kara masa yadda an gane ko lokacin da aka kashe Hussein jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wani gumurzu da aka yi laqiya hulmit an gane ko iyalin nashi kenan sai suka kauro suka dawo Madina to lokacin da suka iso Madina shi Ali ibn Hussein laqiya hulmis wa ibn Makrama almiswar ibn makrama Allah ya kara masa yadda shi miswar ibn makrama sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan sai ya taryi Ali ibn Husayn fa qala lahu sai ya ce masa hallaka ilayya min hajatin ta'muruni biha yace ya kai jika manzon Allah yace ko kana da wata bukata wadda zaka umarni da ita ka sa in maka kana da wani abu da kake so a yi maka yanzu in maka kaga yadda mazanciya sahabbai suke girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan fa jikan jikan dan jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne da ya gani ya tarye shi ya ce masa kana da wata bukata da zaka sa nai maka wa qultu lahu la ali ibn husayn yace nace masa a'a ba ni da wata bukata fa qala sai yace da ni fa hala anta mu'tiya sayfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace shin ko zaka bani takobin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan takobi shine ake kiran shi zulfiqar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yayi yakin Uhud wannan badar da shi kuma da yakin Uhud takobi ne wanda yake sananne shine ya ce shin ko za ka bani takobin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa inni akhafu an yagli baka alqawmu alaihi ya ce wallahi ina jin tsoron kar jama'a wato su nuna maka fin karfi akan wannan takobi su karbe shi ya shiga hannun wanda bai dace ba shi a nan almisuwar ibnu makrama yana nihin a bashi wannan takobi domin ya kiyaye takobin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kada ya tuzarta kenan kar a nuna ma shi Ali ibn Hussein fin karfi a karbe masa wannan takobi kenan takobin ya fada hannun wanda bai cancanta ba shi yasa ya nema a bashi sai yake fada masa sai ya ce wai mullahi yace rantsuwa nake da ubangiji na la in a ataitanihi yace wallahi in har ka ban wannan takobi to la ya kadusu ilaihim abadan ya ce har abada ya ce wallahi wannan takobi ba zai je hannun waɗannan makiya ba waɗannan jama'a takobin ba zai fita daga hannuna ya je hannunsu ya ce hatta ta buluga nafsi ya ce sai dai in raina aka fitar da shi in kaga takobin ya fita daga hannuna to tare da raina suka fita an gane ku shi ne ya ce hatta ta buluga nafsi ya ce sai dai in raina ta kai fita sannan takobin zai fita daga hannuna sai ya ce masa inna ali ya bana abi fali ya ce lalle aliyu dan abi fali shi in ji almisuwar ibn makarama yake ba da labari ya ce kaba babu nata abi jihal ala mata alaihassalam ya ce lalle aliyu allah ya kara masa yadda wani lokaci ya nemi auren diyar abu jihal ya hada ta da fadima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanto yana da mata biyu yace fa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yakhutbu an-nasa fi zalika ala minbarihi hadha almisuwar yace sai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma jama'a khutba game da wannan al'amari na neman aure da Aliyu yake ya ce a kan wannan mimbarin nashi ya ce na ji manzan Allah yana hudu ba wa ana yau ma'izi nilmuhutale ya ce a lokacin nan ya ce na balaga an gane ku ina yaro kenan sabon balaga shi ne ya ce wa ana yau ma'izi nilmuhutale a lokacin nan kenan ina balagagge kenan na balaga faƙala ya ce manzan Allah sai ya faɗa ya ce inna fatimata minni maza Allah ya ce lalle ita fatima ya ce minni tana daga cikin jikina ma'ana wani bangare ne daga cikin jikina kamar yadda a wata ruwaya maza Allah yake cewa ita fatima matsayin tsoka ce daga cikin tsokokin jikina ma'ana tamkar wata tsoka take a bangaren jikina yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake jinta yake kaunarta sai ya ce wa ana a takawwafu an tuhutana fi diniha maza Allah ya ce ina jin tsoron a fitince ta game da addininta ita fadima maza Allah an gane ku ya ce ina jin tsoron a fitince ta game da addininta kuma zakara sihiran lahu min bani abdishams sannan manzan Allah sai ya ambata wani sirikinsa daga cikin kabila ta banu abdishams kabilar kenan su abu jahal an gane ko daga cikin gida ne kenan daga cikin gidajen ƙuraishawa kenan wasu jama'a ne wanda ake kiransu banu abdishams wanda dangin abu jahal ne maza allah ya ambata wani surikin shi wato daga cikin banu abdishams fa asna alaihi fi musaharatihi iyahu manzon allah ya yi yabo a kansa ya jinjina game da sarkuntar da ya yi da shi kala manzan Allah yake ba da labari ya ce haddasani ya ce wannan sirki nawa wato ya ba ni labari fasadaka ne kuma ya mun gaskiya a cikin labarin da yawa wawa adani kuma ya mun alkawali fawa fali ya cika mun alkawali maza Allah sai ya ce wa inni lastu uharrimu halalan wala uhillu harama yace ku san da cewa ni ban zamanto ba da zan haramta abinda Allah ya halitta kuma ni ba na halitta abinda Allah ya haramta saboda halittawa da haramtawa abu ne wanda ke hannun Allah Allah shi yake halitta ma bayansa kuma shi yake haramtawa don haka yace wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litabtaru ala Allah alkazib kuma haka can yace ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum don haka halittawa da haramtawa a hannun Allah yake shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya ce muku abu kaza halaka ne ko abu kaza haramun ne sako ne yake isar mana a madadin ubangijinsa halittawa da haramtawa abu ne wanda ke hannun Allah shine ya ce wa inni lastu uharrimu halalan kusan da cewa ni ban zamanto ba ban zamanto ba mai haramta halak wala uhillu haraman yace kuma bana halatta haram yace walakin wallahi yace kusan da cewa rantsuwa nake da ubangiji na la tajtami bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillahi abada diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da diyar makiyin Allah har abada ba za su haɗu ba yadda ruwa da ta wannan wuta da ruwa ba sa haɗuwa a cikin tasa guda to haka diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da diyar makiyin Allah ba za su haɗu ba kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba hana Aliyu bai karin aure a a ita wannan wanda ya nemi auren da diyar makiyin Allah ce to yaya za a zo a haɗa ta da diyar masoyin Allah da haka manzon Allah ya yi wannan shimfiɗa ya ce a ni ko ba na haramta halak kuma ba na halatta haram sai dai ku san da cewa rantsuwa nake da ubangiji na diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har abada ba za ta haɗu da diyar makiyin Allah shine a nan kenan burki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taka ma Ali kuma shi a illar manzon Allah yana jin tsoron a fitinci diyar shi Fatima game da addininta shine yace wa inni atakhawwafu an tuqtana fi diniha ina jin tsoron a fitince ta game da addininta shine sababin abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shi ya auri kenan diyar Abu Jahal to a takaice dai wannan takobi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaye dai a hannun Hussein yake ibn Abi Talib wannan a hannun daga hannun Hussein ibn Abi Talib ya dawo hannun kenan dan shi shine Ali ibn Hussein wanda ake kiran shi ake masa laqabi Zainul Abidi wanda kuma ga yadda shi wannan almiswar ibn makrama Allah ya kara masa yadda ya nemi cewa Ali ibn Hussein ya bashi wannan takobi domin ya ci gaba da kiyaye shi kar ya fada hannun da bai dace bai shiga sannan malam ya zo da hadisi na shida a baban hadisin wato Muhammad ibn al-Hanafiya shi ma jika ne na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗan aliyu ne Muhammad ibn al-Hanafiya shi ne yake faɗa yake cewa laukana aliyu radiyallahu anhu zakiran usman radiyallahu anhu zakarahu yawma ja'ahu nasun fashakau su'ata usman wanda sababin haka fa shine lokacin da wato wasu suke faɗa ga shi Muhammad ibn al-Hanafiya kamar yadda shi munzir yake faɗa yake cewa mun kasance abun muhammad ibn al-hanafiya wani lokaci fanala ba'dul qawmi min usman sai wasu suka ringa aibanta usman ibn affan sai shi muhammad ibn al-hanafiya ran shi ya ɓaci ya zabura sai yake kwabar wannan yake cewa ja bakinka ka kyale ka ringa aibanta usman sai muka ce masa an ce mana mahaifinka aliyu ya subu usman yana zagin usman yana aibanta shi yana faɗa masa baƙaƙen maganganu sai muhammad ibn al-hanafi yaran shi ya ɓaci ya zabura sai ya ce ma sabbahu ya ce wallahi ya ce mahaifina aliyu bai taɓa zagin usman ba bai taɓa aibanta shi ba shine ya ce in ma a ce aliyu zai iya zagin usman ya aibanta shi wata rana ya ce to da a wannan rana ce zai iya masa shine anan sai ya ambata wannan hadisi ya ce laukana aliyu radiyallahu anhu zakiran usman inda a ce mahaifina aliyu wato zai ambata usman da wani abu na aibi na zagi da faɗin bakar magana ya ce zakarahu yau maja'ahu nasu da a ranar da wasu mutane da suka zo ma aliyu allah ikara masa yadda fashe kausu ata usman suka kawo kukan wato su ne ma'aikata na usman wanda usman ya wakilta su game da lamarin zakka karɓo ta da sarrafa ta lafazin su'a jam'i ne na sa'in sa'in shine wanda yake wakilin gwamnati domin karɓo zakka daga hannun mawadata kuma da sarrafa ta zuwa inda ta dace da jama'a suka kawo kukan cewa su waɗannan wakilai na usman suna wata badakala abinda suke ai bai dace ba suka kawo kukan gun ali faƙada li aliyun aliyu allah in ƙara masa yadda sai ya ce da ni ya ce da ni izhar ila usman ya ce ɗauki wannan takarda kai ma usman fa akhbirhu ka bashi labari annaha sadaqatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan takarda abinda ta kunsa bayani ne na zakka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi cewa ga inda ake sarrafa ta famur su'ataka ya amalu biha ka ce ma usman ni na ce da shi wannan takarda ya umarci ma'aikatansa su ci gaba da aiki da ita dokokin ga yadda suke idan kaga shi ma'aikaci ba da wani ra'ayin shi ba da wani dokokin shi zai yi aiki a abinda aka tsara na dokoki na tekus dole shi zai bi shine a nan ya ce to ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani game da lamarin zakka ɗauki wannan takarda kai ma Usman ka ce masa ya umarci ma'aikatansa masu kula da zakka su yi aiki da wannan takarda kamar yadda manzon Allah ya faɗa. fa'ataituhu biha Muhammad ibn al-Hanafiya yace na ɗau wannan takarda na je ma Usman Allah ya kara masa yadda da ita. Fa qala sai yace agani ha anna yace ni santa ta ga mu wannan takarda mun wuce da ita mun san da ita. me yasa Usman ya ce ba ma bukatar ta Usman yana da masaniya game da bayanin zakka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi shi yasa kenan ba sai ya buɗa ba ko kuma ya kasance irin abin da ake kawowa na koke-koken a yana jira ya ga abu har tabbas ne akan abin da ake faɗa game da ma'aikatan shi sannan ya yi inkari ko kuma kasancewar irin abin da aka kawo koke-koken ba abu bane ba wanda yake na dole na wajibi abu ne wanda yake na mustahabi shi yasa anan Usman ya ce masa agani ha anna ma'ana wannan rabu da mu game da wannan takarda ma'ana nisanta ta mun wadatu da ita kyale mu game da wannan takarda haka Usman ya faɗa masa shine kamar yadda su marwaitan suka fassara Usman Allah ya kara masa yadda tuntuni yana da sani game da wannan al'amarin zakka ga bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunda yana da ilimi game da wannan kenan ba ya wadatu da wannan takarda ba sai ya buɗa ta ba shine yace fa ataitu biha aliyan Muhammad ibn al-Hanafiya yace sai na dawo ma mahaifina Aliyu Allah ya kara masa yadda da wannan takarda fa aka bar tuhu na bashi labarin ga abinda Usman ya ce da ni cewa ya gani ha anna fa qala sai ya ce ba aha haisu akaltaha to tunda haka ya faɗa mai data ajiye ta inda ka dauka yace to inda a ce mahaifina Aliyu zai aibanta Usman ko ya zage shi to da a ran nan ne zai iya mutu amma fa abinda ake faɗi na cewa Aliyu yana aibanta Usman yana zage shi yace karya ce to a takaice kenan malam ya zo da wannan hadisi game da irin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari gaye dai kashi-kashi dai a wurin wato jama'a daban-daban suke kamar yadda ita wannan takarda wadda take bayani game da hukunce-hukuncen yadda ake sarrafa zakka ta wanzu ne a gun aliyu Allah ya kara masa yadda al-imam al-humaidi na faɗa yake cewa shi ko daga sufiyan ibn uyaina daga muhammad ibn suka yake cewa naji munzir as-sauri daga muhammad ibn al-hanafiya yake faɗa arsalani abi yace mahaifina aliyu ya aika ni yace da ne khuz hadhal kitaba yace dauki wannan takarda fadhhab biha ila usman fadhhab bihi ila usman tafi da ita gun usman fa inna fihi amran nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama bis sadaqa domin abin da yake cikin takaddar shine umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma lamari na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da yadda ake sarrafa dukiyar zakka malam ya zo da wannan riwaya domin ƙara bayyana mana kenan fa'idar cewa anna ha sadaqatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan sai yace fa inna fiha amran nabi sallallahu alaihi wasallama bis sadaqa kenan ga yadda manzon Allah ya yi umarni yadda ake sarrafa dukiyar zakka kenan a sababin koken da aka kawo na su ma'aikatan Usman cewa suna yi ba daidai ba da haka a takaice wannan hadisi yana fa'idantar da mu shine ƙoƙarin galgadi da nasiha ga shugabanni da kuma ƙoƙarin bayyana musu duk lokacin da ya kasance mabiyansu suna wani abu wanda yake ba daidai ba to ya kamata a kai ma shugaba labarin cewa to wani fa da ka bashi matsayi kaza kaji kaji abubuwan da yake gaban kanshi yake ba daidai ba ne wannan ba a kiran shi yi da mutum a'a wannan nasiha ne domin shi shugaban ya ja kunnen shi ya gyara kenan ku ba kun iya jan kunnen shi ba amma in kuka je kuka gaya ma shi wanda ya nada shi kenan shi zai ja kunnen shi ya sa ya gyara wannan ba a kiran shi yi da mutum wannan nasiha ne saboda shi shugabanci amana ne amana aka ba shi kuma shi ma ya damka ma wasu kenan duk wanda aka ga yana tafiya ba daidai ba to a nan farko a ɗan ja hankalin shi in har za a iya gabatar masa da nasiha a ja hankalin shi ya gyara in an ja hankalin shi ya ƙi gyarawa to shugaban da ya naɗa shi sai a je a faɗa masa in ya so shi zai ja kunnen shi kamar yadda a nan shi aliyu aka kai masa kukan cewa to ga yadda fa waɗannan suke wato game da ma'aikatan da usman ya naɗa tunda shi aliyu yana da huska a kuma usman allah ya ƙara masa yadda kenan in ba za ka iya samun gaba da gaba da shugaba ka faɗa masa kenan wanda yake na kusa da shi wanda zai iya kai kukan shi za a gaya masa shi kuma ya faɗa masa cewa ya kamata a gyara abu kaza da kaza to haka kuma shi kasancewar a nan kenan usman allah ya kara masa yadda kasancewar abin da ake faɗakin takan iya yiwa shi bai bayyana ba gare shi an gane ko ko kuma ya bayyana gare shi lalle suna da kuskure to amma da yake jagorancin jama'a abu ne wanda yana buƙatar taka tsantsan kenan sai an bi a hankali kenan ba a gaugawa shi yasa a nan kenan usman da yi gaugawar cire su daga wannan matsayi kuma takarda kenan usman allah ya kara masa yadda tuntuni yana da masaniya game da ita shi yasa a nan kenan bai ma buƙaci wannan takarda ya buɗa ya ga me yake cikinta nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك